ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من القيم العظيمة الذي أرساها الإسلام ودعا إليها وربى عليها أتباعه تحمل المسؤوليات خاطب بذلك الأفراد والمجتمع والأمة وجعلها سببا للنجاة للحياة السعيدة الطيبة والنجاة في الآخرة فتزكية النفس والمحافظة عليها مسؤولية والقيام بالحقوق الأسرية مسؤولية وإتقان الأعمال والقيام بالواجبات الوظيفة مسؤولية وتقلد المناصب والمراكز الهامة مسؤولية وهكذا المسؤولية في حياتنا تظهر في جميع سلوكياتنا وتصرفاتنا رجالا ونساء شابا وشيوخا حكاما ومحكومين وأخص ما يوصف به الإنسان البالغ الرشيد أنه مسؤول وإن من كمال هذه الشريعة اهتمامها بجميع شؤون الحياة التي تتألق بالإنسان ولهذا أمرت كل فرد, كل فرد القيام بمسؤوليته أمرت كل فرد القيام بمسؤوليته على قدر موقعه ومكانه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجه البخاري أيها المسلمون في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصناف المسؤولين الرعاية, الرعاية المجتمع المسلم قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون فكل, فكل عمل أنت مكلف به شرعا أو التزمت بالقيام به فهو مسؤولية ينبغي عليك القيام بها على أحسن حال فالمسؤولية فردية لأن التكليف فردي والحساب كذلك يوم القيامة قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا عباد الله وفي الحديث الذي سبق ذكره بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإمام والإمام كل من يقتدى به وكل مسؤول قلت مسؤوليته أو كثرت ولا شك أن الإمام العام هو أولى بتلك المسؤولية لكمال مكانته وعلو شأنه فالإمام العام هو المسؤول عن الأمة فيجب عليه أن يصوصهم سياسة حكمية في شؤون أمورهم سياسة تفرض من الصلاح قدر الاستطاعة عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي مات فيه قال معقل بن يسار المزني قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه ومن حقهم عليه تأمين حاجاتهم كلها حاجة حياتهم والسعي في تحقيقها وتسهيل المهمة قدر ما استطاع وأن يسوسهم بالعدل في المعاملة والرعاية ولا يفرق بينهم بغير سبب شرعي فالعدل سبب لصلاح المجتمع والعدل سبب لصلاح الأمة وانتظام الدولة وشؤونها وبالعدل تتآلف القلوب وتجتمع الكلمة ويقل الشر والفساد عباد الله قدم الأحنف بن قيس على عمران بن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وفد من العراق في يوم سائف شديد الحر وهو محتجز بعباءة يحاول إدراك بعير من إبل الصدقة قد شرد فقال, فقال يا أحنف ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقة فيه, فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة فقال رجل من القوم يغفر الله لك يا أمير المؤمنين هل لا أمرت عبدا من عبيد الصدقة يكفيك هذا قال عمر ثكلتك أمك وأي عبد وأي عبد هو مني أعبد هو مني أعبد والإمام العادل له في هذا العدل فضل كبير وشأن عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله فبدأ صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل وجعل الإمام العادل أحد الثلاثة المستجابة أحد, أحد الثلاثة المستجاب دعاء دعاءهم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعاؤهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الله وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أخرجه الترمذي وابن ماجه ومن حق الرعية على راعيها عباد الله أن يمنع الظلم في كل, في كل الأحوال أن يمنع الظلم في كل الأحوال على نفسه وعلى بطانته وأعوانه وعلى الفرد والمجتمع فالظلم بلاء الظلم ظلمات يوم القيامة فالظلم لا خير فيه فيجنبهم الظلم ويجنبهم المشقة عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي أمرا من أمر أمتي فرفق بهم ف- فارفق عليه ومن ولي أمرا ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم إخوة الإيمان ومن أهم ما يجب على الإمام أو الراعي أن يقوم به حفظ ضروريات الخمس حفظ ضروريات الخمس للأمة وهي حفظ الدين والنفس والمال والأقل والنسل ولما كانت أمور الناس ومصالحهم تدور وحاها حول تلك- تلك الضروريات الخمس وتحصيل مصالحهم ودرء مفاسدها وحراسة ذلك والسياس وسياسته كان لزاما أن يكون للإيمان للإمام وسيلة لإيصال فكرة الوعي الجماعي للجماهير المسلمة يسلمون بها ويجتمعون عليها بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة هدبا متيو ذات تتوناني قمدا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته kowanne ɗaya daga cikinku mai kiyo ne kuma kowa Allah maɗaukakin sarki zai titsiye shi ya tambaye shi game da abin da aka ba shi kiyo za mu tattauna akan ɗaukan nauyi da sauke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa kowane ɗaya daga cikinmu ‘yan uwa mu sani cewa haƙiƙa yana ɗaya daga cikin abubuwa mafiya girma da wannan shari'an namu wannan shari'a ta mu ta mai da kai ta mai da hankali a kansa ta kuma dasa mabiyanta a kansa ta yi kira zuwa gare shi ta reni al'ummata a kansa shine ɗaukan nauyi sauke nauyin da kowa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa kowanne ɗaya daga cikinmu akwai irin nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa babba ne ko ƙarami mace ce ko namiji kowa akwai irin nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa kuma kowanne ɗaya daga cikinmu Allah maɗaukakin sarki zai titsiye shi ya tambaye shi ya yi bayani game da wannan haƙƙi da aka ɗora masa sin- shin ya sauke ko kuma ya gaza wajen saukewa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon saukewa ‘yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan sauke nauyin da suke kawo kanmu sababi ne na tsiranmu daga wuta sababi ne na samun rayuwa tsabtatacciya da daɗin rayuwa a wannan rayuwa ta mu ta duniya ‘yan uwa mu sani cewa tsarkake rai da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da kiyaye dokokin Allah da bin umarnin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi wannan nauyi ne da ke kan kowanne ɗaya daga cikinmu kuma kowa sai Allah ya tambaye shi a kai sannan mu sani cewa tsayawa da haƙoƙi na iyali a matsayinka na magidanci wanda mace take ƙarƙashinka ‘ya'yanka suke ƙarƙashinka wasu daga cikin ‘yan uwanka na kusa ko na nesa suke ƙarƙashinka wannan nauyi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanka kuma zai titsiye ka zai titsiye ni zai titsiye mu gaba ɗaya tambaye mu game da wannan nauyin da ya ɗora mana sannan mu sani cewa nauyi ‘yan uwa na harkar aiki ko wani abin da aka ɗora maka shi ma nauyi ne a kanka ka zama wani babba a ma'aikata ka zama kai ne babba a shagon da kake sana'a kake jagoranci ka zama kai ne babba a wani kamfani a wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya ko ta gwamnatin jiha ko ta local government kowanne ɗaya daga ciki nauyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka kuma Allah maɗaukakin sarki zai titsiye ka ya tambaye ka game da wancan nauyin ka sauke ko baka sauke ba yan uwa mu sani cewa dukkanin rayuwarmu gaba ɗaya nauyaye nauyaye ce dukkanin rayuwarmu tahammulul mas'uliya ne ɗaukar nauyi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana kuma dukkaninmu ababen tambaya ne mazajenmu da matanmu samarinmu da tsofaffinmu wanda ake shugabanci da wanda suke shugabanci mafi takaice magana mu sani cewa duk mutumin da ya kai shekarun balaga to akwai nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi akai kada ka ce kai ba kai aure ba babu nauyin kowa a kanka ba ka jagorancin kowa a'a dan uwana mai albarka ka sani akwai nauyi a kanka kai akan kanka yadda Allah maɗaukakin sarki ya baka hankali da tunani to akwai nauyin da ya ɗora maka kuma zai tambaye ka akan waɗancan nauyi-nauyi daga cikin mafi cikar wannan shari'a ta mutu addinin musulunci shine yadda ta ba da kulawa kwarai da gaske ta ba da kulawa sosai game da abin da ya shafi sha'anin rayuwar da yake da alaƙa da mutum duk abin da yake da alaƙa da mutum za ku ga shari'a ta ba da kulawa kulawa ta musamman a kansa shi yasa wannan shari'a mai albarka wannan shari'a mai girma ta yi umarni ga ɗaiɗaikunmu da mutane gaba ɗaya kowa ya tashi ya sauke nauyin da ke kansa gwargwadon iyawarsa gwargwadon ikonsa manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattabi Allah kara musu yarda yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku dukkaninku gaba ɗayanku masu kiyo ne kuma kowanne abin tambaya ne gaba na abin da aka bashi kiyo sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya fara jero mana wasu mutane a matsayin buga misali yace wal imamu ra'i shugaba na gaba daya shugaban kasa gwamna ciyaman na local government shugaban wata ma'aikata shugaban wani guri kowanne irin guri ne a matsayin shugabanci wannan imami ne shi a wajensa to wannan mutumin a mai kiyo ne wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa kiyo Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi game da kiwon da ya bashi ranar tashin alkiyama annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace war rajulu ra'in haka nan mutum shi ma mai kiwo ne a cikin iyalansa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kulawa da su kuma za a tambaye shi game da waɗannan iyalai nasa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kiwon su haka nan mace ita ma mai kiwo ce game da gidanta da ‘ya'yanta da dukiyar mijinta da duk abin da yake da alaƙa da al'amarin cikin gida ita ma shugaba ce a nan mai kiwo ce ranar tashin alƙiyama Allah zai tsiye ta ya tambaye ta game da wannan kiwon da ya bata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya biyo baya da cewa wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi hatta yaron gida mai hidima yaron shago yaron kanti dan aike shi ma wannan mai kiwo ne game da dukiyar ubangidansa game da amanar da ubangidansa ya dora masa kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya titsiye shi ya tambaye shi game da amanar da aka dora masa ya sauke ko bai sauke ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karshe ya dunkule ya ce kullukum ra'in ku sani dukkaninku gaba ɗaya masu kiyo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkaninku sai an tambaye ku game da kiwon da aka baku babu wani wanda zai ware kansa ya koma gefe ya ce shi ba mai kiyo bane shugaban kasa ne mai kiyo gwamna ne mai kiyo siyaman ne mai kiyo dan majalisa ne masu kiyo a'a dan uwana mai albarka ka sani kai ma wallahi mai kiyo ne kuma sai Allah tambaye ka game da kiwon da ya baka sai dai kiwon ya danganta da yanayin girman mas'uliyar da aka dora maka wani yana kula da mutum sama da miliyan 200 dukkanin wanda ya cutu daga cikin sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi wani yana kula da mutum miliyan ɗari ko makamancin haka wani girman mas'uliyarsa ba ta wuce iya jihar kano ba wani ba ta wuce lokal government ɗinsa ba wani ba ta wuce unguwarsa ba wani kuma ba ta wuce cikin gidansa ba wani ba ta wuce cikin shagonsa ba wani ba ta wuce ma'aikatarsa ba amma dai kowa mai ɗauka kiyo ne sai dai ta wani tafi ta wani girma ɗan uwa mu sani cewa a cikin wannan hadisi mai albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi bayani game da nau'in wasu mutane da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu mas'uliya kuma ya yi bayanin kowanne ɗaya daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki zai titsiye shi ya tambaye shi game da wannan mas'uliyar da aka ɗora masa shin ya sauke ko bai sauke ba shi sa Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a cikin littafinsa mai girma yake cewa fawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da kansa cewa ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad la nas'alannahum ajma'ina Allah madaukakin sarki ce wallahi dukkanin su sai mun tambaye su kowa sai an tambaye shi amma kanu ya amalu na game da abin da suke aikatawa me ka aikata me kai amanar da aka dora maka ka sauke ta ko kuma kayi sakaci kayi abin da ya kamata ko kayi san zuciyarka kowa sai yayi bayani da kansa ba wani ne zai amsa masa ba wata ayar Allah madaukakin sarki ke cewa waqifuhum innahum mas'uluna Allah madaukakin sarki zai ce waqifuhum ku tsaye da su kowa ya dakata kowa ya tsaya inda yake innahum mas'uluna lalle su ababan tambaya ne kowa sai an tambaye shi game da nauyin da Allah ya dora masa so haka yan uwa duk a wannan kadamin muke gaba daya shugabanni da wanda ake shugabanta maza da matanmu manyanmu da samarinmu dukkaninmu sai Allah madaukakin sarki ya titsiye mu ya tambaye mu game da amana da ya dora mana ‘yan uwa mu sani cewa hakika dukkanin wani aiki da ka sani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka ya ce ka yi sallah ce azumi ne zakka ce bin iyaye ne wannan mu sani cewa amana ce da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora akan ka kuma sai ya tambaye ka game da ita ko da babu nauyin wani akan ka wannan aikin kaɗai amana ce akan ka ko kuma ɗora maka nauyin wani akan ka to shi ma wannan amana ce akan ka sai an tambaye ka da shi sai an tambaye ka akan sa dole sai ka tsaya tsayin daka yadda iya ƙoƙarinka wajen sauke wannan amanar da take kanka shi sa mu sani cewa ‘yan uwa amana da sauke nauyi da take kan kowane ɗaya daga cikinmu al'amari ne na ɗaiɗaikun mutane babu wani wanda za a tambaya game da abin da aka ɗora wani abin da yake kan shugaban ƙasa Allah maɗaukakin sarki shugaban ƙasa zai tambaya abin da yake kan gwamna Allah maɗaukakin sarki gwamna zai tambaya ba zai tambayi waninsa ba abin da yake kan shugaban karamar hukuma Allah maɗaukakin sarki zai tambayi shugaban karamar hukuma ne ba zai tambayi waninsa ba abin da yake kaina ni Allah maɗaukakin sarki zai tambaya ba za a kira wani a ce me wani ya aikata ba kowa shi za a tambaya shi sa ka daina kallon wani lokacin da Allah ya ɗora maka nauyi ka daina kallon wani da wani da wani a matsayin masu taya ni za su zo su taya ka ne dan ka sauke wannan nauyin amma idan ka san ka saka musu raga ma sake abin da bai dace ba Allah maɗaukakin sarki kai zai tambaya me yasa baka bibiya ba kowa shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki zai tambaya kamar yadda ka sani hisabi kowa shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki yake masa kowa hisabinsa daban abin da ka aikata naka ne abin da ya aikata shi ma nasa ne abin da suka aikata su ma nasa ne kuma kowa abin da ya aikata nasa zai gani shi sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu wani a cikin wanda suke cikin sammai halittun da suke cikin sammai gaba ɗaya da halittun da suke cikin ƙasa gaba ɗaya illa atir rahman abdan face sai sun zo wa Allah maɗaukakin sarki suna matsayin bayi Allah maɗaukakin sarki ce laqad ahsahum wa addahum adda hakika Allah maɗaukakin sarki ya ƙididdige su ya kuma kiyaye su kiyayewa ya kiyaye su ya kuma ƙididdige su ƙididdigewa wa kulluhum dukkaninsu ranar tashin alkiyama atihi yawmal qiyamati za su zo wa Allah maɗaukakin sarki fardan kowa ɗaya bayan ɗaya shi kaɗai zai zo ina fadawa ina sojoji da 'yan sanda da suke bin bayan mai mulki ina 'yan kore ina masu zuga ka ina masu koma gefe su kare ka idan kai abin da ba daidai ba la ranar tashin alkiyama kai kaɗai za ka zo ka nemi kowa ka rasa duk masu zuga ka duk masu ɗora ka duk masu cewa ka yi komai ba komai ba ne duk wanda ba sa gaya maka gaskiya ka ɗora musu amana wallahi babu wanda za ka gani a lokacin babu wanda zai tunaka kowa ta kansa yace harka ce ta nafsi nafsi nafsi nafsi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hatta annaban Allah kowa ta kansa yake bare ni bare kai bare shugaba kowanne ɗaya daga cikin haka zai zo Allah madaukakin sarki shi shi kadai idan shugaban kasa ya fito yanzu adadin mutane motoci ne suke bin sa gabansa da bayansa adadin jami'an tsaron da ake ajewa nawa ne idan gwamna zai wuce ta waje adadin jami'an tsaron da ake wucewa nawa ne wanda kake gani da wanda baka iya gani na farin kaya da masu kaki nawa ne ranar tashin alkiyama haka shugaban kasa zai zo gaban Allah madaukakin sarki shi shi kadai hufatan uratan gurla ba takalmi ba kaya a jikinsa hatta kace da aka masa kuma ya dace haka zai zo gaban Allah madaukakin sarki Allah ya tambaye shi ina amanar da na ɗora maka ta mutane adadi miliyan kaza ya kai da ita ina ka cillata ina ka ɗora ta wallahi sai wannan ya faru uwa ba tatsuniya ba ce wallahi ba labari ba ne tabbas ce hakika ne wallahi sai ya faru sai ya faru abinda zai hana shi faru abu ɗaya ne Allah bai tashi alƙiyamarsa ba dukkaninmu kuma haka za mu zo gaban Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka wannan hadisi da muka gabatar na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku ga ya lissafa abubuwa da yawa amma da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara lissafi ya fara lissafi ne da al'imamu shugaba al'imamu ra'in ya ce shugaba mai kiyo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiyo malamai suka ce aka ce al'imamu abin da ake nufi da shi shine kullu man yuqta bihi duk wani mutum wanda yake shugaba ne akwai wasu karkashin sa wanda suke kiyo da suke suke koyi da shi to wannan shugaba ne sawa'un shugabancin da aka bashi na mataki ne na ƙasa karamin shugabanci ne mutanen da suke karkashin sa ba su da yawa ko kuma shugabanci ne mai fadi ta yadda yana a shugabantar adadin mutane da yawa dukkanin sunansa shugaba sai dai yan uwa mu sani cewa kalmar al-imamu za ta fi gasgata ne za ta fi shiga cikin ƙarƙashin al'imamul am shi ne shugaba na gaba ɗaya maka ce shugaba na gaba ɗaya shi ne wanda yake ɗaukar mataki kamar na shugaban ƙasa ko na gwamna ko na shugaban ƙaramar hukumar wanda yake ɗauke da wasu adadin mutane da yawa to wannan shi ne abin da yake fara shiga ciki saboda haka wannan kalmar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye an fi fuskantar da ita ga shugabanni na gaba ɗaya shine kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko abin da muka yi bayani a kansa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkan yace dukkanin su masu kiyo ne kuma za a tambaye su game da abin da aka ba su aka ba su kiyo shi yasa yan uwa mu sani cewa a dukkanin shugaban da Allah madaukakin sarki ya dora masa shugabancin mutane a kansa to wajibi ne ya tashi iyayensa ya jagoranci waɗannan mutane jagoranci na hikima jagoranci na kula da al'amuransu da maslaharsu ta yau da kullum jagorancin da zai samar musu abin da suke bukata jagorancin da zai tunkuɗe musu abin da zai cutar da su abin da zai kawo musu barazana a cikin lafiyarsu ko zaman lafiyarsu ko iliminsu ko duk abin da zai cutar da su dole ne wajibi ne akan shugaba ya tashi ya tunkuɗe musu waɗannan abubuwa ‘yan uwana masu albarka ɗaya daga cikin magabata ya je duba ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare ne ubaidillah bin ziyad ubaidillah bin ziyad gwamna ne a ƙasar iraki ta fuskar yazid dan ma'awiya yazid dan ma'awiya a lokacin shine halifa shine shugaban musulmi gaba ɗaya to gwamnan da ya naɗa a iraki shine ubaidillah ibn ziyad akwai sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna ma'aqal ibn yasari ya kwanta rashin lafiya rashin lafiyar da daga ita bai ƙara tashi ba sai shi wannan gwamna ya tashi don ya je duba wancan babban malami ya gaishe shi ya ji a jikin nasa da ya je ya zauna a wajensa sai wannan sahabi ya kalle shi ya ga ga gwamna ya zo ga shugaba ya zo bare ya amfani da wannan dama ya yi masa wa'azi ya ja hankalinsa sai ce masa ya ubaidillah ka sani cewa wallahi zan baka labarin wani hadisi da na ji shi da kunne na daga bakin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan ina kan gadon mutuwa bane da na san ina da rayuwa a gaba da ba zan baka labarin wannan hadisin ba yace da kunne na naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ma min abdi babu wani bawa yastarihi Allahu ra'iyya da Allah madaukakin sarki zai bashi jagoranci zai bashi kula zai bashi shugabancin wasu mutane ya mutu yauma ya mutu wannan wanda aka ba shugabancin ya zo ranar mutuwarsa ranar da Allah maɗaukin sarki zai ɗauransa ta zo wa huwa ghashul li ra'iyatihi ya kasance ya ci amana ya ci amanar wannan shugabancin da Allah ya ɗora masa mutanen da suke ƙarƙashin sa ya ci amanar su yayi banza da rayuwarsu yayi wasarere da haƙƙin su bai kula da abin da ya shafe su ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai illa haramallahu alaihi aljanna wallahi sai Allah ya haramta masa aljanna wannan magana ce uwana masu albarka daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk shugaban da Allah dora masa jagoranci ya ki kulawa da haƙƙin mutane ya ci amanar su Allah madaukakin sarki sai haramta masa aljanna idan aka haramta mutum aljanna ina zai shiga kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu yan uwa mu sani daga cikin haƙoƙi mafiya girma da ya kamata shugabanni su tashi lalle su tsaya a kansu shine kula da haƙoƙin mutane kula da buƙatun mutane ne da kullum yin ƙoƙari yadda mutum zai iya wajen tabbatar da duk abin da yake masalaci ta al'umma duk abin da ka san zai jawo mutane sauƙi a cikin rayuwarsu wajibi ne shugaba ya tsaya wannan gwargwadon ikonsa ya yi musu siyasa da mu'amala da adalci kada ya fifita wani sashi akan sashi kada a maida wani bangare yan bora wani bangare yan mowa idan wani bangare wani abu ya same su ya kasance ana rawar jiki ana sauri a je a biya musu bukatunsu yayin kuma da wani bangare ko oho a kashe su a mutsike su a take su babu abin da ya dama wannan ba adalci bane yan addinin musulunci ya haramta wannan wannan haƙƙi ne a matsayin shugaba ya tsaya ya kula da wanda suke karkashin sa ya kula da maslahar su wajen daidaita tsakaninsu ko da ba a ce ka fifita wancan akan wannan ba amma ka yi adalci yadda idan abu ya samu wancan kake kulawa da shi to wannan ma dole ne idan abin da ya same shi ma a kula da shi wannan wajibi ne haƙƙi ne da Allah maɗaukin sarki zai titsiye shugaba ya tambaye shi akai yan uwa abin mamaki wata rana Ahnab bin Qais ɗaya daga cikin tabi'ai ya zo garin Madina a lokacin mulkin Sayyidina Umar dan Khattab Allah ƙara masa yarda a lokacin shi da wasu tawaga ne daga ƙasar iraki sun taho suna zuwa sun iso sun shigo garin madina sai suka tara sayyidina umar dan khattabi Allah ƙara masa yarda ya tattare rigarsa yana bin wani raƙumi da gudu shugaban shugaban shugaban halifa na duniya a lokacin ba wai shugaban ƙasa irin yanzu shi ne halifan musulunci a duk duniya a lokacin ya tattare rigarsa ƴan uwa ya bi raƙumi da gudu shi kadai ba wanda yake taya shi yana ganin ahnab bin qais da suka shigo sai ce ya ana fi sauri ka je ka aje kayanka ka zo ka taya ni mu riski wancan raƙumi yace raƙumin sadaka ne yace akwai haƙƙin miskinai akwai haƙƙin fakirai akwai haƙƙin talakawa akwai haƙƙin a marayu da zawarawa a cikin sa yi sauri ka aje kayan ka zo ka taya ni mu kamo shi shugaban duniya gaba ɗaya wanda daga cikin mutane ya ce ya amiral mu'minin Allah jikanka da gafara ba za ka sa ɗaya daga cikin bayin nan na cikin sadaka su je su kamo shi bai ce kai sakilat ka ummuka uwarka ta yi wabinka yace akwai wani bawa da ya wuce sayyidina Umar a yanzu idan raƙumin na ya sare ni Allah madaukakin sarki zai tuhuma ni Allah madaukakin sarki zai tuhuma yan uwa raƙumi guda ɗaya raƙumi guda ɗaya sayyidina Umar ya nannaɗa wandansa ya bi shi da gudu zai je kamo shi yan uwa dukiyoyin mu biliyoyin nawa ne suke zira da wasu gudu mun taɓa ganin shugabanninmu sun naɗe rigar sun bi su sau nawa ake handama da baba kere sau nawa ake zalunci kiri-kiri a fito a ce wane ya saci dukiyar mutane adadi kaza sai dai tashin zance sai dai labari sai dai kwamitoci da za a kafa a kansa amma kun taɓa ji an ɗau mataki akan mutum raƙumi guda ɗaya yan uwa masu albarka wato wani wani misali mai ban mamaki yan uwa a ƙasar Italy wasu shekarar da suka wuce wani bawan Allah ya zo min da bidin yake nuna min a sama ɗaya daga cikin yan uwa wani yaro ne yaro ne ɗan ƙarami bai kai shekarun balaga ba akwai wata rijiya a cikin gonar da iyayensa suke harka sai tsautsayi ya faru yaron ya faɗa cikin rijiyar ƙaramin yaro ne ƙaramin yaro rijiya ce ba irin tamu ta barzatsai ba rijiya ce mai faɗi sosai ta yadda ba wanda ya isa ya shiga ta ba a shiga cikinta saboda haka duk iya yadda za a yi a fito da yaran nan aka kasa wallahi za ku yi mamaki yan uwa na ga bidiyon za ku yi mamaki yadda za yadda kuka ga duk wani kayan aikin duk wani equipment da ake bukata wallahi sai da aka kawo shi wajen shugaban kasa a lokacin shugaban kasa na lokacin yan uwa tsoho ne dukkan sa furfura ce ba bakin gashi wallahi da shi da shi aka kwana a wajen ana kokarin ciro yaran zuwa ya kwana a wajen live aka sa abin a gidajen talabijin na garin gaba ɗaya kowa yana kallon abin da yake faruwa yaro kwalli ɗaya duk wanda zai shugaban ƙasar na sai ya same shi me za a iya yi akwai taimakon da zaka iya bayarwa akwai abin da zaka iya yi kana da wata idea akan yaro guda ɗaya hankalinsa ya tashi yaro guda ɗaya ya faɗa rijiya ƴan uwa wannan fa'ar ne fa a Rome fa Italy fa fadar can cibiyar kiristanci ta duniya a yanzu ake wannan abin yan uwa abin da yake faruwa a Najeriya a yanzu Najeriya tana daga cikin kasashen da musulunci yake da ƙarfi a duniya mu kalli abin da yake faruwa yan uwa ana kashe mutane kisa irin na kiyashi ana kashe mutane kisan da ko dabbobinka ake kashewa wallahi sai hankalinka ya dawo gare su ko dabbobinka ka ka siyo da kuɗin ka je ka sau kai ka so dabbobi kake kiyo ka zo ka tirke su ake musu ɗauki ɗaiɗai ka ji an ce gashi can wancan an kama wancan an kashe an yanka wancan wallahi sai ka ɗau mataki sai bi sai inda sai inda ƙarfin ka ya ƙare in kaya da ƙarfi ka san me maka haka to duk abin da za ka yi wajen maka shi a kotu ka kai shi wajen 'yan sanda sai ka yi amma ana kashe mutane kullum kullum sai an kashe mutum a ƙasar nan har yanzu babu wani mataki tartibi mai ƙwari guda ɗaya da za ka ce an ɗauka a ƙasar nan guda ɗaya babu shi guda ɗaya babu shi haka kawai mutane a cikin kasuwa sun zo za su sayayya mai talakawa ne me suke da shi mutum ya ɗan ƙullo dubu hamsin ɗinsa dubu arba'in zai sayayya kuma ƙauyen sai sayar an zo an buɗe musu ta an karkashe su me suka yi mutane sun fito gona za su yi noma su sami abin da za su ci an zo an hana su noma an zo an yanyanka su an kashe su kwanan nan wancan satin da ya gabata a ƙazan fara akwai ƙauyukan da haka kawai 'yan bindiga suka zo suka samu saraji da ƙauye kaza da ƙauye kaza sai sun haɗa wajen miliyan kaza miliyan biyar ko wani makamantan haka sannan za su yi noma kuma haka suka tattara suka je suka kai akwai ƙauyen da aka kama musu mutum goma sha takwas sai da suka haɗa miliyan biyar suka kai a cikin miliyan biyar ɗin suka ce da Allah sun ƙara kuɗin ne akan abin da aka ɗora musu don a ɗaga musu ƙafa da Allah a daina kawo musu hari wato na ban baki ne da ban haƙuri akan abin da ake da Allah su a rabu da su yan uwa ƙasar da yake akwai shugabanci ya kamata a ce ana irin wannan ya kamata in kana so ka ga ƙarfin gwamnati yanzu ka tashi ka zagi gwamnati ka fito ka zagi gwamnati yanzu duk inda kake wallahi sai an kama sai an nemo ka an kama ka ka fito ka shiga social media kai zagi kai zage zage ka gani da inda kake sai an kamo ka an kama ka zanga zanga suka fito sanai aka zo aka kakkame su aka je aka rufe su abin ya kai ya kawo yan bindiga na fayin sun fi mugata dan bindiga zaka ga gashi yana magana kowa yana kallon sa yana magana a lasbika da gadara da ji da isa da takama yana magana mu a yan ba taba mu aka yi baka za da kaza wahatuwa suke wai mutanen da suke towa su wuce ta gari Allah ne ke koro musu shi ai su ba gidan wani suka je suka kama shi ba Allah ne kawo musu hani an mari'a wannan wace wani irin gwamnati muke ciki tsakani da Allah ƴan uwana mutane sun zamto gaba ɗaya kowa a cikin ɗarɗar yake kwana kowa ba wanda yake da aminci a cikin ba wanda yake da tabbacin zai fita yanzu daga nan mutum ya je Kaduna abin da talaka kan talakawa yake tsawa ƴan uwa yanzu gashi nan su kansu shugabannin abin ya fara da su shi sa abin da baka ɗauki mataki a lokacin da ya dace ba abin zai tsallako zuwa gare ka wancan satuttukan da suka wuce aka kashe kwamishin a katsina shekaran jiya nan kuma an je an kashe wani ɗan majalisa a kaduna da akan wannan hanyar yan uwa dole ne wajibi ne duk wanda zai iya isar da sako zuwa ga gwamnati dole ne ya gaya musu yan uwa ba abu ne da ya shafi gwamnatin tarayya kaɗai ba duka har gwamnonin arewa gaba ɗaya duka abinda masana suke cewa inda a ce wannan abin da ya fara faruwa dukkanin gwamnonin arewa sun tsaya sun haɗa kansu sun yi abin da ya dace yan uwa wallahi da tana an samu da tana an samu wani abu daga cikin abin da ya kamata a samu na gyara amma kowa gani kowa gani yake kawai bari tsaya ya jihar Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa harka ta shugabanci da jagorancin mutane ba harka bace ta jin daɗi ba ta morewa bace ba ta ka ɗebi dukiyar mutane ba ce ka koma gefe al'amarin ya huta haka idan duk kai wannan a duniya za ka mutu ka bar su kuma ka je ka tsaya Allah madaukakin sarki ya ka a lokacin da baka da komai shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi mashhuri yake cewa wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi jagoranci daga cikin jagorancin al'ummata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a ya kawo magana ne da jumla insha'iyya jumla ce ta addu'a dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wani abu daga cikin al'amarin jagorancin al'ummata ya matsa musu ya takura musu ya hana su abinci ya hana su walwala ya hana su zaman lafiya kullum albashir ɗin da ake yi shine bala'i bala'i bala'i masifa masifa sabuwar shekara za mu shiga amma albashir ɗin da ake mana shine ga bala'i nan kanku ga masifa nan kanku za a janye tallafin man fetur za a ƙara harajin za a janye tallafin wutar lantarki bala'i kawai ake tunkuɗo mana sabuwar shekara za ta shiga ƙasashen duniya suna ƙuri su kawo al'ummominsu abubuwan da za su ji daɗi rayuwarsu ta soki amma mu bala'i ake tunkuɗo mana ko abin bai faru ba farrigita talakan da ake da razana shi inda ake wannan ya isa bala'i a gaya ba gana mai daɗi mana a gaya maka abin da hankalinka zai kwanta mana amma sai wannan minista ta shigo ta ce za a ƙara haraji sai wannan fito ya ce za a janye tallafin kaza to idan aka janye shi a kai shi ina duk wani bala'i da masifa kuma akan talaka yake karewa wallahi duk bala'in akan talaka yake karewa in wani haraji ne wani mai sai ga talaka mutum ya fito dan adai da sauransa yana neman abin da zai ci an zo an kakaba masa haraji mutum yana shagon sa ya bude neman abin da zai ci an zo an ce sai ya bada haraji dan wa wannan wata irin rayuwa ake ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk shugaban da yake kasance yana matsa wa al'ummarsa Allah madaukakin sarki ka matsa masa Allah ka takura masa Allah ka matsa masa ka takura masa wannan addu'a ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin shugaban da Allah ya bashi wani abu daga cikin al'amarin al'ummata ya tausaya musu ya ji kansu ya musu abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ka ji kansa Allah ka tausaya masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa kana ganin cewa yanzu akwai shugaban da zai zo ya matsa al'umma ya kwana lafiya wallahi al'azim ba zai kwana lafiya ba kai kake ganin sa a haka ya ibi kuɗi ya ajiye yana da motoci yana da account a waje da gida da sauransu amma kwanciyar hankali da jin daɗin fa babu shi kwata-kwata ba za a same shi ba babu yadda za annabi magana ta tashi wallahi ba za ta yi ba tunda ya ce Allah ya matsa masa wallahi sai Allah ya matsa masa tunda ya ce Allah ya takura masa wallahi sai Allah ya takura masa yan uwa abu na ƙarshe shine mafi girman haƙƙin shugaba da ke kan al'ummarsa shine kula da abdaruriyatil khams su ne a kare musu abubuwan nan guda biyar a kare addinin mutane a kare ran mutane a kare dukiyar mutane a kara hankalin mutane a kara tsatsan mutane ma'ana duk abin da yake da alaƙa da waɗannan abubuwan guda biyar na farko addini wajibi ne akan shugaba ya gane ya kare mutane addininsu wajibi ne akan shugaba ya kare mutane rayukansu duk shugaban da ya san cewa ba zai iya kare mutane rayukansu ba za a kashe mutum yan uwa ku duba wancan misali akan yaro ɗaya shugaban ƙasa ya zo aka kwana da shi tun da yamma aka kwana da shi akan yaro guda ɗaya yan uwa ku kalla abin da ya faru a sabon birni a Sokoto mutane kusan arba'in da wani abin aka kewaye aka samu ta suta yan uwa arba'in da wani abin aka kewaye su kana ji kana ganin wuta tana cin jikinka fa ka fito goma gaban daga harbe ka to ka tambayi kanka dan Allah waɗannan me suka yi wanda suka yi masa ka me suka yi musu me suka ci musu me suka zubar musu me suka ɗaukan musu a ƙona mutum kana ji kana gani har da ƙananan yara fa da mata ƴan uwa har da ƙananan yara da mata su kuma me suka yi a lokacin da har yanzu har yanzu baka ji wani mataki guda ɗaya da aka ɗauka akan wannan abun ba ban sani ba ko wasu daga cikin uwa su san ni dai ban ji ba kuma ina bibiyar abubuwan da suke faru mataki guda ɗaya kaji an ce an yi wani abu akan waɗannan mutane ban ji ba wai abin takaici abin ban haushi sai dai ka ji ana cewa ana tura tawaga wacce zai wacce zai ta jaji jajan me jajan banza jajan wafi me za a da wani jaje jajan banza lokacin da lokacin da shugabanni suke buƙatar ƙuri'a mutane da Allah me suke yan uwa gida gida suke bi rumfa rumfa ka je ƙauye ƙayayau inda babu kowa inda ba su da ba su da makarantar boko yan siyasa suna shiga su je neman neman ƙuri'a amma an kashe mutane an kashe mutane ba za a yi zo a ce musu ba za a yi zo a kwantar musu hankali a ce za a ɗau mataki ba kuma a ga da gaske ne a ɗau matakin wa an turo wata tawaga me tawagar za su ran mutum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duniyar ta gushe gaba ɗaya ya fi alkhairi da zubar da ran mutum guda ɗaya duniyar dukanta ta gushe la zawalid duniya ahwanu inda Allah duniyar gushe wata gaba ta fi sauki sama da azabar da ran mutum guda ɗaya kawai amma nawa ake kashewa kullum sai an kashe mutum a garin a sanin uwa kullum kuma abin mamaki wanda suke fa an san su an san su wai gashi na wai har maulidi suke shiryawa a cikin daji wasu zo cikin gari suke dan Allah wani irin rashin mutunci ne wannan yan uwa wai wa maulidi ka ji ka ga baka kashe mutane kuma ka zo ka shirya maulidi to mutumin da yake shirin maulidi dan Allah boye yake abinsa wannan dajijjika ina suke ne yan uwa ba fa a cikin America a Najeriya suke ba kuma babu inda ba a sani ba ba inda ba a sani ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa mu tashi da addu'a muna buƙatar addu'a kwarai da gaske Allah madaukakin sarki kama da ƙarshen wannan al'amura duk wanda suke da hannu a cikin wannan al'amura yan uwa Allah madaukakin sarki mana maganin su Allah madaukakin sarki yadda suka hana mutane zaman lafiya kada Allah ba su zaman lafiya Allah ya wulakanta su Allah ya kaskanta su Allah ya jefa musu bala'i da musiba duk abin da suke nema na alkhairi kada Allah madaukakin sarki ya ba su duk abin da suke nema na jin daɗin rayuwa Allah madaukakin sarki ya kwace shugabanninmu muna fata Allah madaukakin sarki ya karkato da hankalinsu ya ba su ikon yin abin da ya kamata akan wannan al'amari mutane suna cikin bala'i ga yunwa ga rashi ga fatara ga tsadar rayuwa ga kashe-kashe komai babu da wani mutane ya su je yan uwa yan uwa mu kokari mu gyara halayen mu mu gyara tsakaninmu da Allah madaukakin sarki mu koma ga Allah madaukakin sarki wallahi idan mun yi haka Allah madaukakin sarki zai kawo mana mafita اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل لي ولكم واذكروا على علائه ونعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون